أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shida ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin da daya allah mun jagoranci ɗan uwa ƙarshen karatunmu mun tsaya cikin sota tsaha mun tsaya aya ta ɗari da goma sha biyu kenan yau za mu tashi aya ta ɗari da sha uku insha Allah kahin na ‘yan uwa ina so in yi bayani game da hudu ba da nai don na samu waya iri-iri da gaba da gaba ma ‘yan uwa a takaice mutum kan iya magana wani ya ɗauke ta gwalgwadon abin da yake zuciya shi mata fasara abin da ya kai ni hudu ba ta yau ko bayani da na yi kowa ya sani cewa yau mun tashi a ƙasar nijar gaba ɗaya ba da magaran kaɗai ba kan tunanin wata hargoma ko aka ce zanga-zanga ko hayaniya kowa wanda yake waje da cin gida kowa san da haka na samu waya da dama daga waje yaya da magaran yaya tashi yaya kowa tambaya yake yaya da magaran haka muka waye gari kuma kowa yana jiran wannan abu wani dan uwa daga waje ke rike da ce a'a insha Allah ba ma yi ba abin da kuka wani insha Allah ba yi nace saboda me ake gudu wai har ai za a yi mace mace a da magaran na ce wallahi mun riga mun karantar da al'umma duk wanda ya mutu ba kan addini ba ya gama yawo waccan rigima ma da aka yi ta baya kuka ta tasiri an yi ta abin iya da alaka da addini ne shi sa kuka a da magaran an yi bala'i dalilin abin iya da alaka da addini ne mun yi bayan duk wani rigima ce tsakanin tarayya da canji mun gaya mutu ce mun gaya mutu wala duk wanda ya mutu saboda tarayya ya gama yau duk wanda ya mutu saboda canji ya gama yau wallahi duk wanda ya mutu yan uwa kan siyasa ya mutu wallahi ya ta yi ababai don haka ya ce mun karamtar da al'umma haka insha Allah ba mai mutuwa ka abu insha Allah eh don haka yan uwa bayani da na yi wani kurin daga nesa ya ce mamu usman shi kenan ba san ba cewa maman usman a nan ya sallar juma'a a gabana shi da na kama kan maman usman saboda na yi bayani ne cewa a cikin shugabannin siyasa ga ɗaya cikin shugabannin siyasa a gabanmu hali da muka tashi mun dace ga ɗaya cikin shugabannin a gabanmu kuma na yi magana cewa masu tsammanin wani abu na hayaniya ma shi ga shugaban mai neman haƙƙin ya ce zai fita hanyar dokoki ƙa'idodi to kai dan biyu akan rigima ta ta me bi shi sa na ka bayanin mamman usman na ce da gashi a gaba kuma na ce wannan amana abin da yake haƙƙi tunda mun dace gashi a gabanmu abin da yake haƙƙi kan nan sai zamu ga mai amana da take wuyan su ta amana al'umma na ce mishi cewa idan suka yi wasa suka san al'umma cikin hadari za su tsaya gaban Allah gobe kiyama abin da na ga mamman usman kenan a gaban shi wannan kuma ce shi ne aikin ma ko'ina kowa ya kasar dama kenan magana mu ba ta da alaƙa da siyasa nasiha ce kuma wajibi ne akan mu yi ta ina fata yawan an gane na kalmar duk kalmar da na yi kan wannan ce manufa wannan abin da ake tsammani a da maganar Allah su kai sa a yi shi har abada ba mu fata Allah ya sa yi shi shi ne gurinmu kuma kai kira ga ɗaya cikin shugabannin ya ji tsoron Allah ga abin da ke na al'umma hannunsu su ne a gaban Allah mas'ulai shi ne kuna na kama sunan mamma usman don yana gabanmu kuma na fata nasihar mu za ta yi aiki haka su ma na kolin wallahi mun gaya mutanen su na makana ba ma gaba gaba amma mun gaya mutanen amma amana suke ita al'umma su ji tsoron Allah ka saka abin da ka fitina cikin al'umma su wannan yan shi ne bayan da na yi a yau cikin hudu ba sai na wata an gane ta yan uwa shi ne nake gaya ma mutane su da yawa ce kullum ku tausaya malamai wallahi wani lokaci a nan kan wasu kwasan wani har abin siyasar wani ya zo wani maka baya kun sha da baya kun ki abin siyasa wa zai shiga ba da kirki kullum na matsayin kullum ku shiga siyasa kowa ya kula da mutane ku shiga siyasa na ce a yan wa menene ne kuna da shaida masu zargin mu kan mun yi shiga wannan shaida ce a gare ku yanzu ba shiga muka yi ba kurin bayani ne za ka yi idan ta bangaren ya fahimci can can zai gyara can ya ce ka fi can ka kuma bangare kurin bayanin za ka yi wani waka daban zai ɗoka idan ya ji abin zai gyara wani ɓangare ya ce a kaji ma da ya koma can wani ma iya gamu da cewa iya waccan kwana nesa da masallaci wa a wata kwana dai ana sallar juma'a an ƙara juma'a ce to malama iyawa ya kama ya koma ɓangare kaza shi ma yau daman kwanaki ya ce malam an ba shi kuɗi aka ba shi allah ka allah kiyaye ɗan uwa wallahi haka ne ɗan uwa malami yana mutuwa kan abin da ke aƙi da shi kan abin da akan halashin shi haka ne kwanaki mun yi bayani ɗan uwa akan ƙabilanci shi ne wancan ɗan uwa da ya ji ya ce kuɗi aka ba ni shi ne ya ce an ban kuɗi yanzu kuma yin magana ya tashi haihuwar shi kuma wancan ɓangaren ya ce ka za a gyara wancan ɓangaren shi ma ce kuɗi aka ba shi ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi cewa ya ce sahabbai ala adullukum ala afdal min darajati siyam wa salati wa zakka kuna so in ga muku mai darajar sallah da azumi da zakka saka ce bala islah zat al bayyin gyaran zamantakewa yan wa abin da yasa lazim baiwa dan wani kai mana magana muna kallon fitina ta kullo akan kabilancin kyali don babu haɗari cikin al'umma irin lalacewa zamantakewa ta al'umma babu makami mai haɗari ya yi addini don mai addini zaɓin da ke babu makami mai haɗari cikin al'umma kamar makamin kabilanci cikin al'umma shi ne muka yi bayanin haƙƙin allah allah kuma ya zai shaida mun abin da ke haƙƙi da haramcin wani al'amari kan wannan bayani ne sai suka ce mu an ban kuɗi na bayani na ga mutane wa masa abin haka da wannan mu shiga bayani maka ba to dan wa kun bayan duk mun ka bayanin kiyama ran lahira amma yanzu mutum ya zo yake cewa wai an ban kudi to gobe kiyama zaka ce ma Allah gobe kiyama ta Allah kaka taki na kun gobe kiyama Allah ya mushi ya mushi kai tabbas Allah ya kunci ayi nabi an ga mutane ma Allah ya kunci to kaga ne kina ga goka sai mutane kina mutane kina a yau sun yi ba da imanin da siyasa kan addininsu yan wadda Allah mai zumi imanin kwarai da ranar lahira don bayan muka yi na kiyama na haɗarin kiyama ba mutum yanzu wai ce wai ka za ka tsarin bayan aka yi wa kuɗi ya ƙware ga kuɗi kaga Allah zai ma tambaya kan hakanan kake nan nan menene rinsin rince da duniya kan lahira to yanzu ku ce mu shiga siyasa mu shiga mana ce mu shiga ana kaza haka wani ce wallahi zai sallama nan ce sallama zai wani anan dalilin wayan gobe wani to kai na mutan imanin mutane ke imanin kuma kenan maganar shiga ta malamai ba ta so ba ba ta taso a shiga siyasa ta malamai gaskiya magana kokari ne muke abin da ya gaban wallahi al'umma su sanci addinin su shine a gaban wallahi duk wani wata bayani kuma Allah zai hukunci duk muka magana za mu yi insha Allah ba za mu tafi kuma ko da abin da yake so duk muka bayani za mu yi wallahi insha Allah da amana ce muna hujji ne kala harkar nan hada take kyale yau ma mun yi bayani don abin da muka tunkara na haɗin da ke tuka al'umma shi sa muka yi bayanin na yau kuma wani irin shi inda zan biyar insha Allah Allah sa gani
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يومنا تكن تفسير سورة طه يوم زمشق بياني نمسأين القرآن Allah subhanahu wataala ke cewa wa kadhalik haka wannan littafin da ka gani na alqur'ani anzalnahu qur'anan arabiyya mun sabkar da shi abin karantawa wanda yake balarabi dan annabin balarabi shi aka ba sakon shi sai zo da larabci yace wasarrafana fihi min alwa'id mun kawo narko na azaba iri iri wanda ya kaza ga kaza sakamakon kaza al'umma kaza ta yi kaza labarin mutanen nuhu labarin adawa samudawa mutanen daban-daban labari daban-daban na al'ummomi kasa mun kawo wa iri iri iri na azaba la'allahum yattaqu kurin dan mutane su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah shi ta Allah ke wannan bayanai iri-iri dalla-dalla aw yuhdisu lahum zikra ko da rabon wanda ke mu'aztuwa idan aka kawo wa'azin wa kawo ta misali na wata hukuma da manowar cewa iya wani wa'aztu akan wa'azi da aka yi shine kuma na Qur'ani ita fata'ala Allahu malikul فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
fata'ala Allahul malikul haq Allah ya ɗaukaka ya girmama al-malikul haq mamallaki na gaskiya eh shine mamallaki na gaskiya na hakika da haka yace wala ta'jal bil qur'an kaka gaggauta wajen karanta al-qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kahin a kare maka wahayi dan wannan ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzala ya gami manzala ya gami da wani hali na wajen in ana mai wahayi iya shan wahala ana karantawa iya bi iya bi iya ga iya iya bin bayan jibril shi ne Allah mai magana cewa la tuharka bi sanaka li ta'jala bihi kakka gaugauta wajen motsa halishan kama dan ka gaugauta karatun qur'ani inna alaina jama'ahu wa qur'ana wannan abu ne Allah ce a kan me yake mu karanta ma kuma mu tara ma shi a zuciyarka don haka fa iza qara'nahu fattabi'u qur'ana ana karanta ma kurin ka bi kurin abin kurin mana ka shurara kurin ka bi kurin abin da ake karantawa summa in alaina bayana kuma zama ka bayani shi dalla dalla abin da ke ne kenan daga nan da mana kan ana wayi bai ja kala shu ana karewa ai da man tsammanin mancewa gudun ya mance ne yasa ana yi iya bin ba iya yi aka ce a ba ruwanka kurin ana karanta kurin ka shurara idan an ƙare Allah shi ne zai rike ma abin a zuciya ana ƙare kurin ya haddace komi haka Allah ke mishi naka ce wala ta'ajal bil qur'an kaka gaggauta karanta alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kahin a ƙare maka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce Allah ƙara mun ilimi an ce ba abin da alaji karamin kamar ilimi ilimi allah karamin ilimi ta zama cikin addu'a mai neman ƙarin basira a cikin rayuwa ya ka wannan addu'a rabbi zidin ni ilima akwai addu'a da annan sallallahu ke yi bayan dukkan asuba in sallama allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ma ta allah allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala eh اللهم إنا سألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا duk ana ba su da sabayanta Allah ina da ƙofar ilimi mai amfani da arziki na halak halak ba haram ba kuma wa amala mutakabbala da aiki aiki karɓaɓɓe a wajen Allah wannan shi amna nabi sai kuma ka addu'a kan shi ce kenan wannan shine cewa ka roki Allah cewa ya ƙara maka ilimi ya Allah ce gaba ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله يتمني umarni ga Adam kahin yanzu kahin kai tun harko kan hana shi itaciyar wannan na wala ta karɓa hakin shajara ba ta kuna mana zalimin kan ku taɓa wannan itaciya kai da mataka ku zaman so cikin layin azzalimai amma yawan alƙawalin amma fanasi adam ya manci na ma'ana bai ba aiki da wannan umarni wallam na cikin lahu azama mu same shi ba mai ƙarfin niyya mai hattara bi hattara ba har shi ɗan yaudare shi shi ne magana kenan shi ɗan ne mai yaudara yamanci abinda aka mai aka mai kashe a kai lokaci guda zamu mai yawa kana ya kai abu wai zukunan da malaka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كأنبتا متاني lokacin da muka Allah na Allah da mai magana lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujada ga Adam umarni Allah ya ba su a ce sujada ta girma ta mai imami da umarnin Allah ne Allah mai umarni da hani shi ya ce a wa Adam sujada da akwai magana cewa ta kai suwa ce ta wane ne a yake sujada a yanzu in ma me Allah shi ke halittawa shi ke haramtawa shi ba shi ba mala'iku umarni suwa Adam sujada mu kuma ana muwa kowa su da an ba Allah ba dan haka yace ka ce mutum mutum muka ce malaiku ku yi sujada ga Adam kuma fasajadu suka bi umarnin Allah suka amsa kira suka yi sujada ga Adam amma illa iblis sai iblis aba yaki iya da damari kurin kiyawa ce kurin faƙunna muka ce ya adam Allah mai kira ya adam inna hada aduwwun lak yanzu ba mai wannan magana ga matsayin shi yanzu aka gaya mai wannan mana kenan iblis makiyinka ne wani zaujin ko makiyin matarka ne kinan ku yi hankali falakuru jannakuma min aljannati fatashqa kai ya hudu ku daga cikin aljanna za ku wahala shi tsaya ta anan nan an wa iya karantar da mu da haɗarin shekan da yadda ke rinjaye ɗan adam wannan adam ne babanmu amma annabin allah ne wanda allah ya magana da shi amma ka diba allah mai wannan magana an mai ka shi adam maki shekan iblis makiyinka ne da kai da matarka kuma ku yi hankali kai ya hudda ku daga cikin aljanna ku wahala ƙarƙashin wannan wasu malamai dama yan hira sukan kawo wannan aya ita ce hujjar cewa kurin namiji shi zai wahala a cikin gida shi zai kawo mace abinci ya dawa kurin ya dora a bakin ta kura ta wannan aya wani misawai da Allah ya ce fata shaƙa ya inda kuwa zaka kenan ya ka ce fata shaƙa kai hudda ku daga aljanna ka wahala aka ce kenan namiji ne mai wahala wace fata wahala ko yan wani duk da cewa tana cikin shaɗu makabalar na kayan wani abu ne na ɗashe adam mu wani yan uwa a nan sallallahu sallam ya yi bayani a aikace ya rayu da safe sun rayu cewa ma ka ɗora mace wannan matsayin ka ce mace ita kurin he a ɗora a baki kamar dabba kamar gumki ya je ya bi daji ya bi ina ne ya wuni a gari iya wahala ko iya dako iya kwadago ya dawo kuma gida ya dawo mata kun ɗora a bakin da a faɗa nan baka ba mutum kima ba wata daraja ba baka ba ta kima ba gaskiyar magana kowa raba aiki za a raba annabi sallallahu alaihi wasallam aikace in dai daraja ce kima ce akwai kan fatima ke shi da annabi ya sa annabi tana cikin shugabannin matan gidan aljanna fatima radiyallahu anha amma aisha ta zo gidan annabi sallallahu alaihi fatima ta zo da mijinta ali sayyidina ali suna manzan Allah ta ce tana jayace aikin gida na aiki na nika kurin hannunta ya kanta ta kawo jaje a ba ta mahuta a taimaka mata koda bawan aisha fatima hannunta ya kanta iya mai sallar salama ma annabi ce ba ali ka za ka yi ka je ka yi kai ne namiji ka je ka yi sai annan ya karantar da ita da cewa zan ba ku wani azkar ku je kun gurmi lahirin ya ba ta azkar kin an je kwanciya a karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 33 wannan 34 kai wallahi akbar yace wannan yayin ki da abin ke nema duk da karshe ya tabbata daga baya da Allah hore ya taimaka mata da bawa kaga nan Allah ka haura ta amma bi tabi alaji tun aiki ma aiki akwai wala ko kuma a nan za mu cikin wani darasi a wani kisa ta fatima da annabi da ali sattar ali manzala cikin suna bidiyo da kowar waya manzala ya zo gidan fatima da ya same ta ya zo lokacin da ya samu bawan zai bata ya zo gida dan fatima a cikin gida da suturarta in tare kai sai kawa ta buɗe in tare kawa kai buɗe tana tana tana tana matsa matsi tana jin kuma tana matsa matsa jin kuma ya ce kaji ba kanki wada haula haula nafsi kaji ba kanki wada ina ma abuki wa gulamiki babanki ne da bawanki me matsala ina ba kanki wada yan wannan shine madogara ta malamai magabata cewa al'auran mace a gaban muharraminta daban ce da ba muharraminta ba mace a gaban duk wani muharraminta ubanta ne ɗanta ne da shi miji bai da iyaka ida ma shi miji bai cikin da sai shi bai da iyaka a cikin mace aka ce kenan duk abin da shi wannan gababuwa wani damtse wani kwabri wani kai wani wuya duk a jikin mace dan ubanta ya gani ɗanta ya gani kananta ya gani wani kewar ta gani ba matsala ko ɗaya wani manzo Allah ki ga Fatima ki aje ki aje hankalinki wannan babanki ne da yaron ki yayi miki mata ki ne bi da kina ne kina ne kwabri wannan koyan wani haka yake wajen malami magabata wanda kan ta talitu dukin fikin malikiya sai ga magana amma wani abu da ake wani yawo cikin mutane ana ba mata wahala ana ma cutar da mata na ɓoye a dansu ya ce mace ai ko a gidanta in ta hudda ɗan kwali mulaku na tsibir raka mulaku na tsini mata haka ake hudu an hana mata ki sai ado mijin sai gani ko kiɗansu ko wani sun gyara kansu ya gani kurin sai cikin duhu ya tarbu da kai ya cikin duhu idan ya wuta waje ya kallon matan banza sun kona kai ba su kai ba ta shi ba amma suna burki shi saboda bai gani a gidan shi a gidan shi da ya shigo tana kanta a rihe eh dan kwalinta a saman kanta eh wata mahadda hijabi a cikin gida kaga wannan jahilci ne jahilci ne eh ku bar mata su gwada adansa a gida ta tashi jikinta ta gyara kanta ta ta gyara shi ko ta fetsa shi ko ta tsinke ko ta ko ta kida duk ɗaya ne ta gwada a gidan da mijinta ya gani shi ma ya riga dan koshi me lahi shi ne musulunci kenan suna kawo ta kisa wadda ba ta ta mata inganci cewa ai lusu aka manzo Allah wahayi da ya zo iya tsoro Khadija radiyallahu anha ta ce mishi da da da wani abin da za a yanzu za a gano in mala'ika ne zan bude kaina kenan yadda ya bace ba ganin shi in kuma mala'ikun aljini ne ni bude kaina iya nan sai ta bude kanta yace tace kana ganin shi yace bana ganin shi hitari yace yanzu ina ganin shi ki woke nan wannan hujjori ya mace woke a cikin gida wannan shi ne ban ba ba bai ganta ba bai ganta ba bai ganta ba hatta na ga wannan littafin wannan Ahmad Shakir cikin taqiqi da yamma wannan wannan wannan littafin wannan sirr alamun nubala ya kawo magana bai ganta ba disin bala ka hujjar shi ba hujja kuma shi ne cikin mai ganta albani cikin mai ganta wani abu ne kamar ka shiga wajen mace ba ta kafa kwanan bai da alaƙa da magana hana mace wai a gida an ta wudu ɗan kwali ba mu da kusa da albaka ba mu tsine miki inda yake gida wanda gida ake fasfartu gida mutane muke zargi mutane kowa shiga yake to wani anan ne mace yadda hattara ba ta hudu ba kanta a buɗe don kowa na ishi wacin gidan amma gida sai mijinta sai ɗiyanta ba matsala ko ɗaya ta yi adanta ta buɗe kanta muna maganar cewa kenan maganar mace aiki muna maganar aikin mata wannan fatima ce ko kuma ta yi aiki hal hannunta ya kanta waye a wani al'umma na biyu a duniya bayan nan zama abubakar siddiq ga matar shi a sama ɗaya shi ya shi a sama ta ita take mamajinta zubair hatta da gyaran ba abinci shi ba ha abincin dokin shi ita ta zama tana kawo tana zuwa bayan gari ta ɗauko can ta ɗiyan itace abincin doki ta kawo ta gyara hatta na doki shi kula da shi da ka yi maganar mace ita aka ba kulawa da gida ka kula da waje ka kawo ta gyara shi tsarin da musulunci ne wannan kuma adam alamun labari dai an ba shi labari cewa idan wannan shaidani kai hudda mu daga cikin wannan aljanna ka wahala kuma nan ba a kawo can magana ba duwan labarin mutane ta ba ta wahala ba ce ba ta wahala ba duk bakar labarin ya ce inna laka inna laka alla ta ju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha na'am to nan Allah subhanahu wataala ya ga mu Adam
cewa inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ar an gaya mishi matsayin shi a gidan aljanna kana cikin wata ni'ima kana cikin mutunci ba wahala ko daya ba yunwa Allah ta ju'a fiha wala ta'ar ba ka yunwa ba ka tsireci to yanzu inan kaga alamci ba Allah ta ju'a ba wata bata yi bata bata jin wa hawa bata jin wa ke da an ka adam bai kwace bata jiki an ka ta Allah ta ju'a fiya ba ta Allah ta ju'a ba ku bi ku jin wa ta kai ba kai ban yin wa ba kai ba tsire ci an ka magana ce ta mutum abu guda ne ko kuma ki guda ki dokar shi da mata shawa ga matsayin a matsayin mai zama cikin aljanna baya yunwa baya tsire ci mutunci kenan ba wahala ko daya kuma wa annaka la tazmu fiha wa la tadaha kuma aljanna ba kishruwa ba kishruwa kuma babu zahin rana layya dau eh ba wani matsala ko daya haka aka ba adam ga matsayinka a zamanka a gidan aljanna ba matsala ko daya babu yunwa ba kishruwa ba tsireci kullun cikin sadaka kuma ta mutunci duk da wannan kaga wannan Allah ya ba adam matsayin ni'ima da zai zama a ciki idan yana cikin gidan aljanna amma me yawa kana فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Allah ce fa wasa wasa ilai shaitan duk wannan bayanin da aka ma Adam amma shaitan ya shigo ya sa mai wasu wasu Adam duk wani bayanin kuma Allah bai wani bayanin amma shaitan hidi ya shigo ya sa mai wasu wasu daga cikin abin da ya gaya mai kala ya Adam ya ce ya Adam hal adulluka ala shajaratul khuld kana so in gwada maka itaciyar dawwama wa mulkin layubala ka samu mulki da bai karewa hala abada makaman adam kenan ka a mutu kullum kana sama shi da yana adam eh daga baban masu hada adam haka kaka mahaifin adam haka suke haka adam yake shi shaidan ta nan ya biyo har abada kullum kuma bai karewa kullum wannan ta hanyar da iblis ya biyo mishi kuma ni Allah gama cewa wa qasamahuma inni lakuma laminal nasi dan yaudara bayan wannan sa hanya wannan wannan wannan trompan da ya mishi ya gama da rantsuwa iyakar rantsuwa kuma cewa inni lakuma laminal nasihin ni game da kai almataka ina muku nasiha ina da gaskiyar magana eh gaskiya ce nake gaya maka wallahi eh ka hala abada an kaci eh hal abada kuma mulki kullum ta tafi shi subhanallah wannan rudi fa akala minha fa akala minha fa badat lahumma sawatuhuma وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم فأكل منها shikenan wannan nasi- wannan wannan rudi da ya musu sai kuwa suka ci daga cikin wannan itaciya suna ci fabadat lahuma sawatuhuma suna ci kai tsaye suturar da Allah musta aljanna ta zube gaba ɗaya ta zube kai tsaye ta zube su koma kurin zur wa tsafika ya hasifani alaihima min warakil janna sai suka shiga nemo suna turo itacen aljanna suna liƙi al'aurarsu suna riyi al'aura babu suturar ta zube gaba ɗaya lokaci guda shi da ma ya san tsaye da da gangan musa haka yan wani ana magana idan mutum iya tunani idan adam itaciya ce guda a cikin itacen aljan gaba daya da itacen aljan gaba daya itaciya ce guda aka ce kai taba amma ku jiban makircin shedan da ya rika bi ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta nan sai da ya kai adam matsayin adam amma sai da kawai da dace yan wato ina da kai yanzu ko ni itan ya fi dubu saban Allah itan ya fi dubu ga shi ko ina kewa da kai saban Allah shi ɗaya ne ita ɗaya ne ɗaya ne kudayen adam amma ɗaya ne ya abin da yake so wannan kuma ita ɗaya ka tsakwar komai ka ci duk gidan aljanna komai ka ci ka sha amma ban da wannan itan ɗaya sai da bi diddigin da ya kai shi cin wani itan ɗaya makakai wannan mu muka shiga cikin hadari ta mai hattara game da shaidan gama da addu'a Allah maka maganin makircin shi kaka ce newa ne ba wani kai wannan muna magana adam ga inda yake shi da haka wani darasi na rayuwa na adawa mu da shaidan ya ce kenan ya ci wannan itaciya iya ci fa'akala mina suka ci wannan itaciya da shi da matar shi faɓada talahu masu atoma sai al'aurar su kai tsaye ta bayyana waɗafika ya hasifa ne alaihima min warkar janna sai suka shiga neman suna curo itacen suna likawa al'aurarsu don su kare al'aurarsu wa'asa adamu rabbahu fagawa adam ya saba ma umarnin ubangiji da ya mai na kai ciya ci adam ya bar hanya ya bar hukumcin Allah da Allah mai hali da Allah mishi to amma sun mace ta bawo Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi adam zaɓaɓɓen Allah ne adam fata ba alai Allah ya amshi tuban adam Allah mai labari fatalan a adam rabi kalmatin fata ba alai ta Allah mai suka ce kala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين شين أمتك الله يقول الله يا با آدم وسكان مومي يا أدعو أدسو الله يا أمشي توبش شين أنشي كلمة آدم يا ربنا شين ما تذكر كنا أول سين أدعو ربنا يا أبنجي ظلمنا أنفسنا يا أبنجي من توتكم شين معنى كده من ظلمتكم وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله idan baka gafarta mana baka ji kanmu da na kunan nan na khasirin zamu daga cikin masu tabewa Allah kan wannan kalmomi da yahudi fataba alai Allah sai amshi ya amshi tubal adam shi gidan sun mace tabahu ya layin amma Allah ya yi mishi Allah ya zabe shi fataba alai ya amshi tubar shi wahada ya shirye da shi kuma dan wannan jarrabawa ce kuma iya cikin kadara ta Allah abinda Allah kaddara inda haka yau mun zo duniya mutum rigimi da muna cin aljanna ko da muna cin aljanna kuma Allah ya tsara dama haka Allah ya ta kai ya tsara za a sabko wata rayuwa ta musamman za a yi kuma a kare a koma can wurin Allah shi haka da Allah tsara abin cikin kuma ga kana iya cikin abin da Allah shata haka Allah tsara kaya haka Allah tsara shi cikin ruwa bukhari ka musu kawo inda lokacin da Musa alayhi salam a wurin munajati da annabi ga cewa Musa alayhi salam ya ce Adam za Adam kai ne Allah ya halitta da hannun shi ya busa kuma ka zo kai kaza ce Musa ka zarge ni da abinda Allah ya kaddara ka yi da shekara dubu kaza haka Allah ya tsara kan shi dan wani musulun ba dan muna can aljanna Allah ya mai da mulaiya amin Allah kai mu yace me ce gaba qala bi minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى na'am yanzu bayan wannan cin itaciya bayan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma Adam an tsine ma Iblis tsinuwa wadda babu gyara kanka yanzu kuma Allah ta kala habita minha yanzu kuma Allah ya bada umarni na hudo Adam da Iblis daga wannan aljanna shine kaddarawa zawwa wannan rayuwa da muke ciki a yau amma Allah ya san da su cewa ba'adukum li ba'din adu shashan tsakanin adam da ɗiyan iblis makiyin juna kuke har abada wannan adawa ce Allah kawa ta har tashin kiyama ci don haka fa'in ma ya atiyannakum minni hudan ko da don yana yiwa don aka dam Allah ƙara idan shiriya ta je muku daga wajena ina akwai cewa Allah zai yi aiki a saukar da su duniya Allah shi wata rayuwa ta musamman kuma zai aiko da wasu annabawa da sako zuwa ga duniya to idan wannan shiriya ta wata je muku ku sani faman taba a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala ya zillu wala shaka bai bacewa daga hanyar kwarai kun bai tsiyata duna lahira wannan haka Allah ya sanar da su da sanarwa cewa Allah zai ci gaba da aiko da manzani a wannan duniya wannan shine ku ga an aiko da annabatun Adam bayan Adam sai aka wajen karni shekara dubu a saman ƙasa babu shirka babu komai lafiya da wake tafiya Allah ka zamanin Nuhu alaihi salam da duniya ta har lalacewa kuma ka shiga aiko da annabawa akan tauhidi sako daban-daban daga Allah subhanahu wata'ala haka Allah tsara nu karshe shugaban annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dan haka Allah tsara kanshi dan haka kenan ana magana akan wannan aike na Allah wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kau da kai game da game da ambato na ko shiriyata Allah ga mana zai kuma da shirya kenan sai wani ya kawo da kai game da wannan shirya ta Allah fa inna lahu ma'ishatan danka a duniya zai samu rayuwa mai kurci yan wa ba yanda za al'umma ta samu rayuwa sa'ada kyakkyawar rayuwa ta sa'ada ta zuciya ta kyakkyawa wala sai ta koma ga Allah duk tsarin za ku tsara wallahi kun ji ayin dai ayin an bari amma wallahi suna ne wallahi babu samun nutsuwa da zama lafiya da aminci sai kun bi karantar wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan tabbasin duk abin da gaba hayaniya ce hayaniya ce kabi babu kad shari'a kad sai ka bata Allah tun farko ya faɗi dama ke duk wanda ya kawo da kai game da ambato na to shirya makan shi a nan duniya za a raya cikin matsala kullum program iri-iri a yi wannan a kwan biyu a yi wannan a yi wannan yawan yau ba kasar duniya da za ka ɗauka ɗaya wadda ba ta ka hannun allah za ka wani ƙasar zai baka labarin kyakkyawar rayuwa tsoro problem ka za kullum matsala iri-iri ba kasar duniya ba ta ko amurka ko rasha ba ko ina kwan problem kowa da irin shi ga duke ga komai a hannu amma babu nutsuwa ba kan hannun allah ke ba kuma ka samu haka sai ka samu suka musulunta cikin irinsu masu duke da matsayin za su baka labarin tsohon rayuwarsu ta suna cikin halin kafurci wani iya ga wai mallaka kudi a material shirin da shirme ne kamar yasu masu tsohon su gama gaskiya magana wallahi nutsuwa ba ta tare da dukiya kama ta Allah baka nutsuwa wallahi da yawa da ita a hannun wani sai garin nan gaba ɗaya sai garin nan wallahi amma wallahi bai nutsuwa wallahi sai ka hiyar da masu abu kashi da bayaninsu ba a tare da Allah wani kullum cika cikin tsoro kullum problem da sa'iri da sa'an duna tsoro tun baka tare da Allah wannan alƙawarin Allah ne ya ce a nan duniya za a waye gari rayuwa ta matsala cikin kumci wani hashuru ya mulki ya mata amma kuma gobe kiyama zai tashi ilin kiyama bai gani makaho da a can duniya bai bi shari'a ta Allah ba ya ba abin da rashi ya ga mashi kurin abin da mai daɗi shine halaka ta bi ta ko haram eh yace zai tashi lin kiyama yana makaho zai mamaki qal rabb lim hashartani a'ma qad kuntu basira ya Allah ya ubangiji ya aka yi ka tada ni makaho alhali ina gani garau garau ina gani na kuma zama kawo ya kai haka alhali ina da gani na sani mai gani ne kazalik Allah zai ce mishi haka kin aka tada ka kana ganin a duniya yau ka tashi makawo abinda yau kana a ta taka ayatuna fanasitaha a can duniya ayoyina sun zo maka nan ba mutuwa wani baka mutuwa kan mutuwa nan ma'ana kabar aiki da su baka yi ba aiki da su kabar su wa kadhalika al-yawma tunsa haka ayo Allah zan muka mu'amala ta ba ma ta bi mantuwa yau haka zan barka cikin wannan azaba haka ne wannan jan hankali ne na muhimmancin bin shiriya daga Allah subhanahu wataala mutum yi tsari shiryarwa Allah ya samu kyakkyawar rayuwa ya bari kuma ya wahala Allah samu ka hanya ta Allah amin ci gaba وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله يقول وكذلك a irin wannan sakamako da Allah ma wannan bawan Allah ya rayu a duniya mai gani da shi kiyama bai gani iya mamaki a mashi dalili ko Allah ce haka najizi man asara walam yin biyatina haka muke sakamako ga duk wanda ya fauɗe ga hanyar Allah ya abin da ya ga dama bi ba imani da ayoyinmu haka muke mishi kuma Allah ce wala azabul akhirati ashaddu abqa an wa kuma ku sani cewa azaba ta ranar karshe ta lahira ita ce mahi tsanani akan dukkan wani duniya kuma wa abqa ta lahira imine ne abu ne hal abada bai yankewa ke mutum yi tsoron azabin lahira Allah ci gaba أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى نعم أفلم يهد لهم وسمتاني da ake ba wani duk wannan bayanai abin mamaki bai bayyana ba gare su kam a halaka na ƙabalahun minan ƙuru bai bayyana ba gare su na al'ummin nawa ma'ana da yawa muka halakar a cikin al'ummomi zamunna daban-daban da yawa allah halakar da al'ummomi kafin ku kuna al'ummomi ba na abin da labarin takarda ya mushu na fi masakini yau kuna bin takarurus kuna hucewa gagarin adawan iyanan ya zama gidan kallo-kallo na samudawa iyanan gidan kallo-kallo na fir'auna iyanan haram suna nan ma'ana wani labarin a takarda kun wuce suna nan kuna gani yadda allah da wasu alamomin ma kai da kurin an hango da duniyar alƙa mamaki gagari ga komi amma wasu ma labarin wa ba mu ma labarin a takarda ko a tarihi kai da kurin an samu alƙa mamaki al'umma ce gari ne komin cikin gari komin rayuwa amma babu ko dai Allah gama da su kuma su kuna tahiya ta gidajensu manzana ya biyo ta gidajen samudawa ya hoto daga tabuk da yau iya nan a cikin saudiya kan tabuk da tsayar garin ya ce sabai mu zama zama wuce da gaugawa gudun abin sami sabuwa sami mana suka fi tafiyan suka wuce cewa an kaje wa garin kamar an ka ihu za a magana ga rijiyarsu ga abin ga kayan rawa suna nan a garin kamar kai mara wani zai wuce maka magana sai dai ɗan kula da gare dai mai gadi ne sai dai mai gadi wani zai maka magana kuma tsari ne gidaje ne wanda duk ci gaba a yanzu ba a iya yin irin nasu na adawa san mutawar babu wata na'ura ba komai kurin da hannu da kakkan ciki kurin za a masa dutse a yadda aka dama da shi a kyara shi a yi abin ado da dutse kurin har yau ɗan uwa wannan abin ta mamaki iya ga masu hankali su gano an yi alumun suka yi ma komi yawan har a yau duk abin da ke na aljebur na abin da ke zamani na wasu ilakwas na wani wasu kusan wani suna abin da kwasan sani da kwal har yanzu a ilimin handasa na abin gini har yanzu an kasa ganowa wani ilimi ne ibdawa ko fir'auna ya biyo wannan haram kin har yau bincike ake har yau abin da ke ƙarfi mutane ka yanwa akwai birgi mai taku birgi ne guda kuma ɗora shi aka yi har na ƙarshen da aka ɗora ba magana ba wakil kiloluwa ne wa tan ne a ci ta yi magana ta ake ɗora amma ake mashi kuma ginin ya zo sak daidai seti babu kwana ko ɗaya suka san suka suka ne wai da wata na'ura ce wani ilimi ne aka ɗora wannan birgi mai taku akwai mutum biyu tan guda birki da gudawa kuma kuma haka kai shi guda amma kuma an tabbatar da dora shi aka yi ba ta maka ba ta maka gina aka aka gina a da kasa aka aka dora shi ba magana gini na magana gina ta da shi ne amma mace wallahi har yau yan masu ilimin suna bincike har yau suna bincike a wurin har yanzu an bincike yake aka aka yau na aikin kuma alama ƙarin abin yau iya nan babu wani gini a ce a duniya mai jima shi kilo shekaru dubunne ne har yanzu kuma iya nan wa a wannan labarin ya wuce ba har yanzu iya nan ginin ɗan adam ya yi shi kuma har yanzu iya nan ana zuwa ana kallon shi bai lalace ba kin an yi al'ummomi masu ci gaba iri sama da namu amma Allah ya gama da su na menene jan hankali ne kakai alfahari da isa da kaza kaza kaza bawa kake na al'ayin wasu suka yi ka ko da mai da Allah bashi yace inna fi zalika laayatin liulil wannan abin da ya gabata na wannan al'ummi ayoyi ne amma yace ga masu hankali shine Allah yake cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fi sudur Allah ya ce wa shi mutane wai bisu yamu cikin ƙasa su diba su ga su samu ce su samu zuciya mai hankali ko kunne mai kiyayewa yadda Allah ya da al'ummomi da dama masu ci gaba da komi amma ga sunan Allah ya gama da su Allah ce lamarin fa'ina la ta'amal abasa matsalar ba gani ba ne ba ke aiki ba ido ba ne ba a'a ce ta'amal rubuta tafi su dur zuciya ce mata gani kwarar amma abin da yake ayoyin Allah a hili karara kan alhalakar da al'ummomi kayan mu ya sai zaman to darasi gare mu mu mu ji tsoron Allah mu bi dokokin Allah kar Allah ka mu taka dokokin shi wannan shine yace kin inna fi zalika laayatin ulunuha cikin wannan alamar akwai ayoyi ga masu hankali yace Allah ka musu masu hankali Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalun musamma to Allah ya ce in ba dan ba wata kalma ta ubangiji subhanahu wata'ala ta cewa baiwa bawa azaba kayan tsayawar hujja bai kama ka babu wa'azi bai harkar da al'umma kayan wa'azi kuma wa'ajar musamman an ba dan ba Allah ya ma komai ajali in al'umma ce don su yi shekantaka su ma manzon su shekantaka da ta'addanci Allah ya kyale su don me yasa Allah ya wani lokaci ya ba ruwan Allah da shekara ya lokacin ya yi da ba nuhu alaihi salam shekara dubu wai ba hamsin tawa a cikura amma Allah ya kyale al'umma aka yi ta yi kai maka da kace abin an yako gaskiya ne sai ma suka suka ta rudewa to shekara ɗaya ɗari ɗaya ɗari biyu kana ta wani wa'azin kuma shuru kana magana azaba ku yi tsoron azabar Allah ku yi tsoron kamun Allah Allah zai kawo sai muku azaba kaza kaza kaza shekara ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari da zuwa za a ɗari biyar kuɗi bakwai ya mai amma kalle ka sai gaba kuɗin da ɗaya da tunani wannan bawan Allah tun ka kadin yake wazi tun ka kadin ka kadin yake wazi yake tawo zan kotu kiyama ko kotu kiyama yau shi kai ɗari kaza da mutu baba na ma hanzu kai shi za abu ya ƙara tsauri jiki abin kamar kurin hina ci kurin ya da filan ƙare kuma sama shi Allah ya ma komi ajali komi sai ya zo ba ruwan Allah da kun a ajali Allah ya ma komi kuma Allah mai haƙuri ne da haka yana kaka yi mamaki ana shegantaka Allah ƙyali akwai lokacin da Allah ya in ya zo kun bai daga shi kenan shi ne ce kenan walau da kalimatun sabaqat min rabbik la kana lizama an ba dan ba wata kalma ta zarge daga ubangijin Allah ya riga ya yi ta da azaba tun ta tabbata kuma wa ajalin musamman da ajali da Allah ya ma komai sai ya zo da haka ce fasabir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار وأطراف النهار لعلك ترضى نعم هو ganin lokacin namu kaɗan ne ba mu iya bayanin wannan aya za mu tsana insha Allah Allah kai mu rana ya tau insha Allah sai mu dasa bi izinin da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yan uwa kamar da muka yi bayani haƙƙi ne akan mu da mu ta addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo aminci cikin al'ummar wannan masu rigimar siyasa Allah ya ba su damar Allah ya haɗa sai ba su samun mahuta Allah ba da mahuta ga al'umma Allah ba da mahuta ya ba su mahuta za a samu mahutar dukkan wata fitina muna fatar duk wata fitina Allah kashe mana ta gaba ɗaya wannan shi muke fata Allah ta riga lamu addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته